الشيطان الرجيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين
أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a yammacin wannan wuni na asabar mai tarin albarka wanda ya yi daidai da 20 da watan ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara dubu daya da shekara dari hudu da shekara arba'in wanda ya yi daidai da 25 da wata na watan biyar watan mayu miladiyar haihuwar annabi isa danna na marin idan tarihi ya inganta shekara 2019 miladiya Allah subhanahu wata'ala ya muna jagoranci ya biya mana dukkanin bukatocinmu na alkhairi ya kare wannan ƙasa tamu mai albarka ta Nijar ya zaunar da ita lafiya ya kare jami'an tsaronmu muna addu'a ta alkhairi 'yan kasuwanmu mayya da ƙanana Allah subhanahu wata'ala ya sanya albarka a cikin kasuwanci ma'aikata gwamnatin mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara muna adalci kuma ya ƙara tabbatar da mu akan bota sabota da gaskiya yan uwa mata waɗanda ba su da lahiya na harkar juna biyu ana kai kawo Allah subhanahu wa ta'ala ya sarki lahiya abinda aka samu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya raya akan sunnar shugaban halitta annabi Muhammad duk musulmin da yake neman abin da zai ciyar da iyalinsa halal Allah subhanahu wataala ya sauwake masa ya ba su wannan abin muna tawassali da sunayen Allah mafi kyawu wa'anda idan aka roƙi sa yana karba kwamitin wannan masallaci da duk tun daga arma mai jan karatu har masu tsara waton kayan sauti da mamu da muke zauwa saurare da kuma masu saurare ta kafar rediyo Allah subhanahu wa ta'ala ka san dukkanin bukatocinmu da muke da bukatuwa zuwa gare ka ya Allah ba wanda yake iya biya mana bukatuwan mu sai kai ya Allah muna tawassuli da wannan ayyuka na alkhairi ya Allah ka biya mu dukkanin bukatocinmu na alkhairi ajiya mun kwana a aya ta waton aya ta sha tara cikin wannan sura suratul shu'ara fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yake ba da labari akan waton tattaunawar annabi Musa da shi da fir'auna da Allah yake cewa wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin wacan annabi musa ka yi abin da ka aikata wanda ba mu fassara wannan ayar amma kuma jiya lokaci da ka za mu tashi ne yau daga aya ta sha tara aya ta sha bakwai afuwan قال ألم نربك فينا وليدا قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين سيتي وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين Allah ya ce, Ƙala alam nurabbika fina walida, Allah subhanahu wa ta'ala yana ba da labarin waton fir'auna lokacin da yake wa annabi Musa magana. Sai Allah ya ce, Fir'auna maganar da fir'auna ya Allah yake ba da labari. Sai fir'auna ya ce wa annabi Musa, alam nurabbika fina walida, ashe ba a nan bane muka rene ka, muka ƙeƙe ka, muka kula da kai tun kana ƙaramin yaro. da shi ne malam suka ce ma'anar tarbiya shi ne kula da ƙaramin yaro har zuwa ya girma ya mallaki hankali shi ake cewa tarbiya shi ake cewa education to shi ne fir'auna yake cewa annabi musa alam nurabbika fina walida ashe kai musa ba nan gaba ne muka rene ka ai anan ne muka rene ka a hannayen mu tafin hannayen mu ka girma tun kana jinjirin jariri walabista fina min umrika sinin sannan kuma ka zauna a cikin watan shekaru masu tarin yawa muka kyautata maka kyautata wadda watan bayan tarbiyya ka girma a hannuna saboda idan ka nemi sautin ƙasar Allah subhanahu wata'ala ya bada labari lokacin da uwar annabi Musa ta aiki annabi Musa tana ji masa tsoro game da Fir'auna da mutanensa saboda Fir'auna ya sa tsarin duk shekara waton daga shekara zuwa shekara misalin in aka yanke jarirai wannan shekara to shekara mai dawa ba za a yanke jarirai ba amma kaga dan Allah yana son ne nuna kudurarsa a shekarar da ake ake yanke jarirai a wannan shekara aka yi annabi Musa sai take ji masa tsoro sai Allah ya ce ta sanya shi cikin kwaje ta sanya shi cikin ruwa ana sanya annabi Musa a cikin ruwan sai fadawan Fir'auna suka gansa yana jariri sai aka doko aka kawo wa fir'auna a fada yana zaune da shi da matarsa asiya bintu muzahid rahmatullahi alaiha ana kawo annabi musa sai fir'auna ya ce kawai a yanke sa kawai a yanke sa kallon annabi musa sai asiya ta ce furratu ainihin ne wa laka la tabtulu wa asa an yanfa'ana aw natakhidahu walada haba uga bai kamata ka yanke wannan jaririn ba ta yi nan gaba ya amfanar da mu akwai wani amfani da yake iya mana wanda kai baka san da shi ba ko kuma tun da bamu da ɗan ɗatsa kayina da kai ni gaskiya yaron ya birga ni ina shauƙi in rike shi in tarbiyyantar da shi sai na rike shi kamar ɗan da na riga ga fir'auna ya ce ma fadawa a yanki annabi musa yana jariri ga kuma gwamnatin gidansa ta yi magana don duk namiji gidansa ya shiga gwamnati akwai gwamnati mai zaman kanta to kuma gwamnati ta yi magana da haka dole sai ya haƙura da hukuncinsa sai aka bi nawa na matarsa shi yasa shugaban halitta annabi muhammad ya ce da yawa daga cikin maza sun kammala sun batse wajen hankali amma daga cikin mata duk duniya manzo Allah ce mace hudu ne suka tabbata suka cika wajen hankalin su dai yake da namiji ba su da tangarda da matsala wajen hankali jama'a muna fahimta duk duniyar nan manzo Allah ya ce mace hudu ne kawai suka kammala a wajen cikar hankali shi yasa in ma za ka yi hakuri in za ka zamantakewa da su dole sai ka ɗauko bubuhunan hakuri ka aje dan duk yadda kake son ta duk Allah ya sa ku kai da tsuntsaye amur a waje ta shugaba ta bata maka dare aƙidan mace ce annabi ya ce mace wadda sun kammala wajen hankali daga cikinsu manzo Allah ya ce maryam ibnatu imran ummu isa alaihi afdalus salatu wa atammu taslim maryam ɗiyar imran uwar annabi isa manzo Allah ya ce ta cika ta bace wajen hankali hankalin ta taf yake ba ta tauya wajen hankali mace ce kamammiya da ka karanta nisa'i kaya ali imran kana ganin wannan ta biyu sai manzo Allah ce wa asiyatu bintu muzahim imra'atu fir'auna da asiya diyar muzahim matar fir'auna shi mijinta kafiri ne amma kuma ita ta yi imani da annabi Musa har ta roƙi Allah ta ce ya Allah ka gina min gida a cikin aljanna Allah ya ce kuma mun gina mata kadi mijinta duk duniya ba a yi kafirci irin na fir'auna ba amma kuma ita da imani kuma ya azabtar da ita sai ta roki Allah kuma ya bata hakuri akan jurewa duk irin azabu da fir'auna zai yi mata da karanta cikin suratul tahrim karshen ta kana ganin wannan bayani sai manzo Allah ya ce wa khadijatu bintu khuwailid da kuma uwar gida sarautar mata turmin tsakar gida shalugudan mahasada matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta fare uwar ƴaƴansa annabi ya ce ta cika ta bace wajen hankali sai kuma ta ƙarshe ummu abiha au ibnatu abiha diyar manzon Allah hayyo ita ma ta cika ta bace wajen hankali Fatimatu bintu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka ce Fatima tana tashbihi da manzon Allah tana kaman mamiya da manzon Allah hatta tafiyar Fatima malamai suka ce irin ta manzon Allah ce annabi ya ce ta cika ta bace wajen hankali kaga wa'annan mata guda hudu manzon Allah ce sun cika sun bace wajen hankali amma duk wata wadda ba ita ba to sai dai kai hakuri ba ko ce ke buge shidda akwai tauye wajen kwanciyar hankali Allah ya samu dace to shine Allah yake ba mu labarin abin da ya faru wa annabi Musa da Fir'auna annabi Musa ya zo yana wa Fir'auna wa'azi akan ya intar da ya saki banu Isra'ila su tafi sai annabi Musa ce wa alam nurabbika fina walidan ba anan bane a tafin hannu mu kai Musa ka taso kana jinjiri karamin yaro muka kuma baka tarbiyya muka kula da kai ma'anar tarbiyya nan muka kula da kai abinda ake ni da kula muka ciyar da kai muka muka abubuwa da yawa duk abinda uba yake mu dan nasa muka muka kai maka kai Musa wala bitta fina min umrika sinin kuma ka zauna shekaru masu tarin yawa a cikin mu in ba zuwa lokacin da ka zo ka kashe min mutum ba sai ya ce wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirina kuma kai Musa ka aikata aika aikata da ka aikata sai ka aikata wata aika aika aikin da ka aikata shine na kashe min dan kabila ta wa anta minal kafirina kaji fir'auna yace wa annabi Musa wai wa anta minal kafirina ai al mujahidina ala ni'mati kana masu jayayya akan ni'imar da ne maka kadibi shi bai ga irin butulcewaye wa Allah subhanahu wa ta'ala ba da Allah ya halice shi shi kadai bai taruwa da kowa kuma ya basa mulkin da har yau ana gai amma kuma shi bai ga butulcewa da yawa Allah subhanahu wa ta'ala ba har yake kiran kansa Allah yake kiransa Allah mai zaman kansa jama'a muna fahimta yace wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin ka aikata aika aika da ka aikata na kashe min dan kabila ta kuma kana cikin masu butulcewa ni'imar da ni fir'auna ne maka ji shi fir'auna ka butulce har ka dawo kana ganin akwai wani wanda ya kamata ka rika kana ganin kai manzo ne daga wajensa sai Allah ya ce قال فعلتها إذا وأنا من الضالين mm.
ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين Allah ya ce qala fa'altuha idan wa ana min adh-dhalimin annabi Musa alaihi afdalu salatu wa atammu taslim sai ya ce wa fir'auna bayan fir'auna yana mi yana ganin irin abin da ya masa sai ya ce fa'altuha na aikata abin da na aikata ne na kashe kibci ba na yi bane da niyya ba ku gane annabi Musa ba ya kashe shi bane san abin nan da gangan a'a cikin kuskure ne dan a nuna maka ko an a nuna maka mu- dan adam akwai kuskure tare da shi muna fa'ida tun daga annabi adam ai yayi kuskuren da Allah ya ce kare yayi me wannan kuskure ne dan adam dan annabi adam ajizi ne kasashe ne sai ce fa'altuwa na yi laifin da kake gai ne na kashe ɗan ƙabilarka ba da niyya ba amma dalili wa ana min adwalina a lokacin ba a yi min wahayi ba lokacin ban zamanto annabi ba ban da wato ilimi na shari'a da zan gane wasu abubuwa jama'a muna fahimta wai ba yana nufin yana batacce bane mai sa'a yana cikin wato mutanen da ba a yi musu wahayi ba lokacin bai zamanto annabi bane kuma ba yayi bane bisa niyya sannan kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sun ce wa Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe wa al'umma ta abubuwa guda biyu abinda mutum yayi aka bisa mantuwa da kuskure duk abinda mutum yayi da mantuwa kamar ce ka aikata wannan baka da laifi a rayuwa sannan kuma duk abinda aka tilasta ka ka mantuwa ko kuma ai abinda aka tilasta dan adam akan sa bai da laifi a kansa jama'a muna fahimta yanzu misali ba da abin ba da abin ba kana saman hanya sai a ɗan ɗan fashi su tare ka sai a ga al- alamun mutum ne mai aƙida sai a kawo maka giya ya shan giya ne ne haramun ne sai a kawo mutum giya ce dole ya ce ko ka sha ko kuma a kashe ka jama wana fahimta sha za ka yi ko kuma za ka bari a kashe ka kana jin yunwa kana cikin bulaguro abincinka ya kare kuma ga motsayi ga maskai ci za ka yi ko kuma za ka haɓar yi wata kashe ka kaga wannan cilas ce ko to annabi ya ce duk abin da aka cilas dan adam a kansa Allah ya yaji a kansa Allah ya kare ya yi muna ka gafarta mana kurakura to ya ce wa ana min zalimin lokacin kuma wata ina cikin mutane waɗanda suke ba a yi min wahayi ba ai Allah subhanahu wa ta'ala bai yi min wahayi ba sannan kuma babu ciki annabawansa sai Allah ya ce fafarartu minkum Allah yake ba da labari har yau annabi Musa sai ce fafarartu minkum sai na gudu da wajen ku na gudu da daga wajen ku ai alhali ula infisal abin da yasa na bar garin to shine dalilin gudun kada ku kawo ni ku kashe ni shine ni kuma sai fafarartu minkum lamma khiftuku lokacin da ji tsoron hukuncin kisa a kaina sai na bar garin misira to na fi shi fir'aun yayin mulki ne a egypt nan egypt sai ce fafarartu minkum lamma khiftuku lokacin da na ji tsoron ku yi tseda min hukuncin kisa tun da bayan an yi kwangiri an tseda a kashe ni da jin wannan labari ni kuma sai na bar wannan gari sai na tafi kasar madayan madayana ina zuwa kuma can fa wahaba li rabbi hukuma sai ubangiji na ya bani hukunci sai Allah subhanahu wataala ya bani ilimi kuma bayan ilimin ya zo mini sai kuma annabta dan sai da aka karantar da ni sannan aka bani annabta jama'a muna fahimta dan an nuna maka shi ilimi shi ne gaban komi a rayuwa duk abinda za ka yi in baka da ilimi wallahi an kare da kai duk kasar da ci gaba duniya yau duk kasar da ake alfahari da ta duniya wallahi ta ci gaba ne ba komi ba sai da dalilin ilimi duk wanda kaga ya zama wani abu a rayuwa to dalilin ilimi ilimi shi ke daga gidan da bai da gadi ba wani ba zai ce al-ilmu yarfa'u baital la'imada lahu wal jahlu yahdimu baital izzi wal karami yace kaga ilimi yake daga gidan da bai da galiyo gidan karamin mutane gidan mutum da ana ganin shi ba kowa ba gidan da ana ganin ku ba kowa ba amma matukar kuka dage kuka yi karatu wallahi sai ku zamanto abin kudance a cikin al'umma jama'a ba haka bane idan kai karatu boko ko kuma addini inda ka samu karatu abinda ake cewa karatu kai ilimi to an so ko ba a so ba sai an nuna gidan ku a ce ga gidan su wani sai ce wal jahlu ya hadimu baital ismi wal karam shi jahilci shi ke rushe gidan da ake gani na manyan mutane ne duk sarauta duk mulkin ku in ya zama to gidan ba ai karatu ba ana ba jahilai mulki ba ta yi ba ku mulki kuna jahilai yanzu haraka ci gaba ce aiki haraka kasuwanci shi kanta yin baka da ilimi an kai an barka ba ka bane ilimi shi yasa ruwa lake cewa al-ilmu zinatul fata yu'rafu haythu ata shi ilimi kawa ce ga saurayi musamman ba a ce matashi ka tsaya ka dage kai karatu wallahi kamar wata riga ce ta zinariya kake sare ta duk inda ka biya sai an gane wannan wannan wannan wahalin ka san kamar matashi da kuɗi akwai gadara akwai san a san shi to haka matashi da ilimi abin sha'awa da kuma abin birgewa ne wa al'umma to sai ce fa wahaba li hukuman rabbi hukuman fa wahaba li rabbi hukuman sai ubangiji na ya bani wata hukunci ma'anan nan annabta kenan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bani annabta jama'a muna fahimta dan abu na farin da aka baro hayo manzon Allah shine annabta muna fahimta abu na farin da Allah ya baiwa manzon Allah shine annabta kafin ya zamanto manzo sai da zamanto annabi to haka annabi Musa kafin ya zamanto manzo sai da zamanto annabi ina fatan muna fahimta sai ce sai ubangiji na ya bani annabtaka eh aka ce annabtaka shine ka zo ka jaddada addinin annabin da ya gabata za a turo ka amma babu littafi jama'a muna fahimta kuma waje alani ne al-mursalin daga baya kuma sai ubangiji na sai cikin manzanni annabi Musa annabi ne kuma manzo ne muna fahimta annabi so kamar Allah ya kawo wannan bayani kana rasulan nabiyya annabi ne kuma mi kuma manzo to Allah ya bashi annabta ya jaddada wani addini da'awa ce zai mutane wa'azi ba da littafi ba amma kuma manzo sai an bashi littafi zuwa ga wata al'umma ta ba muna fahimta to Allah subhanahu wa ta'ala sai ya bashi wannan lokacin da yake garin Madina to sai Fir'auna ya ce
wa tilka ni'matu tamunnuha alayya an 'abbatta bani Isra'il hasbuka وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل سي النبي موسى يقال جوا فرعون وتلك نعمة وتن نعمة لكي زانا جوا كاري لكامن كذا كامن كذا نعمة تمنها علي وتن نعمة وتر نعمة لكي من غوري أكن غوري أكنتا جماعة مسلم غوري بو ka ba mu kai mutu abu kuma ka zo kana gai an yi maka za shi sa shugaban halitta annabi muhammad yace thalasun la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilaihim wa lahum azabun alim mutum guda uku inji manzon Allah yace Allah subhanahu wataala bai kallon su da idan rahama a gobe alkiyama kuma Allah ba zai musu magana ba wa la yuzakkihim kuma Allah ba zai tsarkake su ba ba su cikin yan aljanna ma'ana kuma annabi ce walahum azabun alim suna da azaba mai radadi malamai suka ce idan ka ji an ce azabul alim azabar kunne daban diferanta da azabar idanu azabar baki daban da ta hanci kowace gaba a jikin dan adam azaba ta tasha babban da wata gaba ta jikinsa muna fahimta sai annabi ce walahum azabun alim suna da azaba mai radadi sai man annabi ya ce almannanu ata'ahu kaga na fari wanda yake guri idan yayi kyauta wanda yake guri idan ka bada ka dawo kana kyau kana kana goranta mutum akai kai kai masa abu manzo Allah duk wanda yake guri a rayuwa wallahi ba zai shiga aljanna ba shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce wa manzo Allah wala tamnun tastakthir kada ka bada kyauta kana jiran a mayar maka a'a in za ka yi kai dan Allah subhanahu wataala jama'a muna fahimta ka shaida mu da gorantawa kasan mata su yi kowa goyi ko mata ka ce yo in Allah ya kaddaci wato wani dan abu na musiba tattalin arziki ya zo maka cikin kudin ka da ake jereciyan ta dan tallafa maka da su dan jerecen na akai ta tallafa maka da su to kuma ku za ta zanga tana cewa ai ni ne dan ni ne maka kaza ni ne maka kaza annabi ya ce wal musbilu idarahu da wanda yake sakin wannan sanajin kasa ba zai shiga aljanna ba sannan kuma Allah ba zai kalle sa da kallo na rahama ba sannan kuma yana azaba mai radi a gobe alkiyama annabi ce wal musbilu izara da wanda yake jan wannan sa da kasa shi yasa wallahi gayu ɗan bankaka ku kiyaye ku bar jan wando da kasa kasa sunna sak raba kan da jan wando mutum kaga mutum ya zazzabe wando kamar mai jin zawo tana ganin shi kaga aqida ɗan luwaɗi ko a America aka ce zazzaɓe wando aqida ɗan luwaɗi ce ɗan luwaɗi da ke zazzaɓe wando domin a gane ana su wata sinyal ce da ake ganewa muna fahimta aqidar zazzaɓe wando ba aqidar mutanen Allah wace aqida ce ta ɗan luwaɗi ɗan luwaɗi su ne ke zazzaɓe wando asalin tushen zazzaɓe wando a amerika ne to mu yanzu aka gani aka kamar wani barikanci ne kamar wayewa ne kamar wani ci gaba ne wai in baka zazzaɓe wando kai baka waye ga mutum zai je a yi mai wando sai a matse kasa fiyo sai a matse kasa sai sama kuma a buɗe shi kana ganin shi kamar kabbarawan kwai kana gani ne kasa da wata suffa ɗaya mota cewa kai shi ga yi na wani yayi zulu kamar farkin guga ga wata gunduwa a hannunsa kamar dan kwasu to ba dan kwasu ba ina hadda wani hadda kunne ɗan kunne yayo azo wata rasta wai shi wai shi yanzu matashi ne wai gari yake yana cikin je da suke sa billahi alladhi la ilaha illa huwa daga ran da mala'ikan mutuwa yazo duka daga ka gane baka da wayo wallahi ka gane baka da wayo kai wawa ne saga dolo na ƙarshe daga ran da mala'ikan mutuwa yazo duka ka ka tara kuɗi akan ka siya makan ka tsiya abinda zai kai ka jahannama zaka muna kira zuwa ga gayu yan bankaka a ji tsoron Allah a bari eh in zaka gisa wando kai wando na Allah annabi ya hana jin wando da ƙasa ai wannan ƙazanta ce manzo Allah ce wal musbil idara da wanda yake sakin wandansa annabi Allah ba zai annabi Allah ba zai kalle sa ba sannan kuma Allah ba zai masa magana ba sannan kuma Allah ba zai tsarkake sa ba sannan kuma azaba bai radi ta tabbata gare sa jama'a muna fahimta sai manzo Allah ya ce kuma da wanda yake rantsuwa cikin kasuwanci nan gare ku in kasuwa annabi ce da wanda yake rantsuwa a cikin kasuwanci zaka sai da salula ne ka ce wallahi ne ma kaza ka duk duk cinikin da aka zo sai kayi rantsuwa ka shiga uku kuma aka ƙarya akan ƙarya malamai suka ce duk ɗan kasuwan da yake rantsuwa a cikin kasuwanci na ya ƙara riba to yana cin riba ne da ita riba daga lokacin da kaso misalin salulan nan sai ka ce ka sai ta jika 20 kaso ta jika 20 sai kiliyan ya zo sai sai ka ce wallahi ni ma jika 20 da ina so ni ko kai ko mu jika 20 da ta kama muna to ka ce riba wallahi wani jika 20 na sita amma in kana saya jika 40 ka saya in baka sai shikenan ya halitta a musulunci Allah bai haranta riba ba amma abinda aka haranta shine kai ƙarya a cikin kasuwanci maza ce to da wanda yake rantsuwa a cikin kasuwancinsa annabi ya ce Allah ba zai kalle sa ba sannan kuma Allah ba zai masa magana ba sannan kuma zai tabbata cikin jahannama Allah ya kare mu muna kira ga 'yan kasuwa ku ji tsoron Allah in za ku kasuwanci ku ga gaskiya idan mutum na saye ya saya idan ba zai saya ya tafi da ba daman kafin ka hito a kasuwar a lauhil mafis tun kafin a ahe ka shi Allah ya kaddarta ya rubuta cewa a littafinsa mutum nawa za su zo su kasu sai ka ya wajen ka riga rubuta wajen Allah sai dai ja'i kiri wallahi tun kafin a ahe ka to shine annabi Musa sai yake cewa Allah yake cewa Fir'auna wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abbata bani Isra'il yace wata karamar ni'ima ce da kai me kake goranta min ita amma kuma kada ka kada ka manta an abbata bani Isra'il kaga banu Isra'il ka wahala da su ai idan aka kwatanta da irin abin da kai min da kuma irin yadda kai wa yan kabila na na azaba abin da kai min bai taka karaye karya ba banu Isra'il ka yanke da yawa daga cikin 'ya'yansu maza maza kuma kare da mata ka sazaya su cikin bauta idan aka kwatanta da irin abin da kai min kai fir'auna da kuma irin abin da kai wa banu isra'ila ba za a ɗauke shi wani abu jama'a muna fahimta idan aka ɗauki abin da Allah subhanahu wata'ala ya yi maka a rayuwa da kuma irin abin da kake wa Allah kai a matsayinka na bawan Allah ai bai taka kira ya karya ba ka shaki iskan Allah subhanahu wa ta'ala kana ji da kunnen Allah subhanahu wa ta'ala don kunne Allah ne maka su halittar Allah ce ka ci abinci da hannun da Allah ya kera maka ka kalla da abin da Allah ya maka ka tashi ka taka kasar Allah subhanahu wa ta'ala amma kuma sallah guda biyar ya gagare ka a cikin wuni kuma al- wannan bai hana Allah ya baka abinci ba kuma wannan bai hana ba Allah ya baka lafiya idan baka da lafiya kuma wannan bai hana Allah ya taimaki ka akan wani abu da zai zo na musiba Allah ya kare ka gare shi ba wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abatta bani isra'il annabi Musa ce wa fir'auna idan aka kwatanta da irin azaba da kai wa banu isra'ila da kuma nema da kai min idan aka dora a sake aka auna ai wannan abin da kai wa banu isra'ila akan abin da kai min ba wani abu bane jama'a muna fahimta to da annabi Musa ya mu wannan ya mu Fir'auna wannan jawabi sai Fir'auna yake son ya gane wai shi Musa yaushe ne wuyan shi ya kauri har ya dauki wani ubangiji wanda ba shi ba sai yake tambayar annabi Musa wa ma rabbul alamin قال فرعون وما رب العالمين qala rabbus samawati قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين qala fir'aun sai fir'auna ya ce wa annabi Musa wa ma rabbul alamin tun da su kana min ka ce kai eh, dan manzo ne na ubangiji to wai wa ma rabbul alamin wani ne ubangijin talikai wane ne ubangijin talikai da kake cewa wai akwai wani ubangiji to waye shi a wata aya sai Allah ce Allah yake bamu labari tare da ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi ai ni ban san kuna da wani ubangiji wanda ba ni ba kaji iya shege fir'auna wai tambaya ke ma alimtu lakum min ilahin ghairi ni a iya sani na inji fir'auna yace ban san kuna da wani ubangiji wanda ba ni ba to shine sai tambayi annabi Musa na yace wa ma rabbul alamin Musa kana ta cewa ubangijin talikai wai wane ne ubangijin talikan sai annabi Musa ce rabbus samawati wal ardi ka san dai fir'auna kasar nan dai ba baban ya gina ta ba ko kuma ba daga gidanku aka sassabo ta ba saman nan da kake gani kuma ba kai ka yi ta ba fir'auna to ubangijin sammai da kasai shine ubangijin talikai gaba daya jama'a muna fahimta tunda dai saman nan fir'auna ba kai ka yi ta ba a matsayinka da kake ɗaukar kanka ubangiji to kai ma haka ka zo ka tarda ta dan haka wanda ya halicci samman nan guda bakwai da kasai guda bakwai shine ake nihi da ubangijin talikai baka sani ba idan kai fir'auna da kiki ne baka fahimta to bari a fahimtar da kai ka gane cewa ka dibi sama ka gani da kyau wannan kasar ba ta gidanku bace daka wanda ya kera halittar su wa'annan samman guda bakwai da kasan guda bakwai shine ubangijin talikai jama'a wana fahimta sai ce wa ma bainahuma ba ma su kadai ba da duk abin da yake tsakanin sammai da kasai shi Allah shine ubangijinsa mutane fir'auna kai kanka kana cikin wa'annan abin da Allah ya halitta da fadodinka duka yan fadaka ministorinka duk kuna cikin halittun Allah subhanahu wataala sannan kuma akwai abin da ba ma bainahuma baka san su ba kai fir'auna ni ma ban san su ba sai ce amma in kuntum muqinina in shartiya kenan in har in dai kuna iya yaƙini ku yi imani ku gano ku yi wa kanku adalci cewa tabbas fir'auna ba ho kai kai saba ba kuma ba kai kasa ba kuma abin da ke tsakanin sammai da ƙasa ba kai da kai su ba amma in dai za ka yi imani to ka gane cewa tabbas lalle akwai in dai za ka sa hankali ka lura ka gane cewa akwai wanda ya halarci wannan sammai ba haka kawai suka samu kansu ba jama'a muna fahimta to sai kuma sai fir'auna ya ƙara cewa annabi Musa قال لمن حوله ألا تستمعون na'am قال ربكم ورب آبائكم الأولين qala sai anna- eh, sai fir'auna ya ce wa annabi Musa liman haulahu da wanda yake a- a- a- fir'auna ya ce wa wanda suke a gewai da shi bi ma'ana ministocinsa ya fadarsa ana cikin fali ne wa annabi Musa ya zo yana wa fir'auna wa'azi kaga annabawan Allah su duk abin da zai wakana sai dai ya wakana amma inda malamai yanzu ne aka tara da ka zo gaban gwamna kai bayanin Allah ya ce ba ka iya gayawa sai kana ɗarɗarɗar kada a kame ka a liƙi to ga alai musa shi na wa'azi gaban gaban ogan dukkan wanda ya fi wanda ya samu digiri da digirgir wajen kafirci shi doktora duk wata doktora ta kafirci ya ta tarata sai ce maliman haulahu wani suke kewayensa wai ala tastami'un ba ku jin shina mamaki kun ji wani abin mamaki wai ubangijin sammai da ƙasai wai akwai wani ubangiji wai shi shi da sammai da ƙasai shi ba abin mamaki ke wai ala tastami ba ku ji ba abin da mutum da kuke gai to sai ayan Musa ya ce masa qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin fir'auna abin bai tsaya nan ba shi ubangijin mai da ƙarshe shine rabbukum ubangijin ku wanda ya halice ka kai fir'auna ya halice dukkanin ministorinka kuma ya halici wa rabbu abaikumul awwalina uwayenku na gaba da suka gabace ku kuma shine ubangijinsu jama'a muna fahimta alai musa ce wa fir'auna rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin ubangijinku shine ubangijin samai da kasai kuma ubangijin uwayenku da suka gabata tun farkon farko wa'annan mutane suka gabata shi Allah subhanahu wataala shine ubangijin su muna fahimta idan aka ce ubangiji ai min fi'il rabba wanda yake kula da sha'anin su jama'a muna fahimta shine ya halicce su kuma yake kula da sha'anin su to wannan ubangijin shine ubangiji wanda ya kamata abotawa wa rabbu abaikum al-awwalin mutanen farko suka gabata na uwayenku duk tana aikowa ke da baba cikin gugo to uwayenku ma da suka gabata ba ku ba har uwayenku da suka gabata su ma karkashin mulkin Allah subhanahu wataala suke to nan fa an kai karshen fir'auna dama yana mamaki sai ya ce
قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون barakallahu fi qala sai yace sai fir'auna yace wa jama'arsa inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun yace kai inna sai da kawo harfu nasbin wa tawkidin ya tabbatar yace inna rasulakum kun ga manzanku kaga shi ma ya yarda cewa manzan Allah na kenan ya yarda an turo shi ya yarda ba shi ya turo kansa ba amma sai zaman to da balale ne bai ganewa shi yasa mutum ya zama to memuwar kishi ta yi ta yi sacire to komi kati wurin da ya sacire sai ta doka wani abu ta doka ya aka ce karti memuwar ta cika to ya aka sa mata ko dan waka na minti ina ta doka ba ta doka to da yake kwakwalwar fir'auna ta yi buroke ta kai tsantsar kafirci yanzu ba fahimta yake ba sai ce inna rasulakum allazi ursila ilaykum kaji ba inna rasulakum allazi ursila ilaykum tabbas manzan da aka aiko muku inna rasulakum allazi ursila ilaykum aka aiko zuwa gare ku dan fi'ili ne mabani lil majhul kuma sai ya ce ilaikum bai ce ilaina ba shi ya fidda kansa manzan da aka aiko zuwa gare ku tunda dai ku ne zai ma wazi dan ni da shi saboda ya kai ogan kafirci shi bai ba da shi ba inna rasulakum allazi ursila ilaikum sai ce la majnun tabbas mahaukaci ne kaji fir'auna fa wai ayoyin Allah ana nuna masa tauhidi sai ya san shi ba shi ya halicci kanshi ba kuma shi uwarshi ta aihoshi aka yi kuma uwarshi ma akwai wanda ya aihe ta amma kuma duk da haka nan sai ya kafirce yana inkari ya ce inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun manzonku da aka aiko zuwa gare ku shi ma ya yarda manzo ne amma inkarin sa yake yi tabbas ya yarda cewa annabi Musa annabin Allah ne ya san da haka a rayuwarsa amma wallahi yana kyama yana jaye da ayyukan Allah subhanahu wataala ne ai wanda zaka zo ka gaya mai gaskiya ya san abin gaskiya ne amma ba zai nuna maka cewa abin gaskiya bane mutum nan zai yake aikata sabo ka nuna mai wani ka ji tsoron Allah kaza bai da kyawu ya san abin bai da kyawu amma kuma ya doge na aikatawa ba haka bane wannan shi ake ce ma tsamsul basira shahiwar basira ya kai ƙololuwa ta wajen kafirci kenan wajen ƙetare iyaka a rayuwa idan mutum ya kai wajen ƙololuwa ta ƙetare iyaka a rayuwa duk wa'azin da za ka yi masa wallahi kawai ya san kakin ke masa wa'azin ya san wannan abin haka yake amma shi dai gaske ce bai bukata kuma ba zai ɗauka ba ya Allah ka sanya mu cikin waɗanda muke biyar gaskiya a koda yaushe ka kare mu da kan biyar abin da yake ba gaskiya ba sai ce inna rasulakum alladhi ursila ilaykum ku dai manzon ku da aka turo muku to ba komi bane majnunun mahaukaci ne wai annabin Allah yake cima mahaukaci to sai annabi Musa ci gaba da wa'azi sai ya ce qala rabbul mashriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun Allah ya ce qala rabbul mashriqi wal maghrib sai ne Musa ce ba nan ba ta tsaya ubangijin mashriq wal maghrib mafitar rana da kuma inda rana take faduwa inda rana take fitowa da inda rana take faduwa wanda yake da su shi shine ubangijin talikai jama'a muna fahimta annabi Musa ce wa fir'auna ka san dai fir'auna ba kai kake da inda rana take hituwa ba sannan kuma ba kai kake da inda rana take haduwa ba to idan kana son ka gane cewa shi kanshi fir'auna ya san cewa akwai Allah amma ka dibi inda rana take hitowa gabas kenan ka dibi yamma lokacin da rana take daguwa fir'auna ubangiji shi ke sarrafa ranar ta fito ta fado a yamma kuma gobe ta ƙara fitowa ta fado a yamma to ubangijin wanda yake yin wannan aiki shine ubangijin talikai jama'a muna fahimta namuruz ya yi wa annabi ibrahim wannan kauɗi lokacin da annabi ibrahim ya zo ya masa wa'azi yana mulki kasan ba abin da ke kai mutum jahannama gaggawa kamar mulki shugaban halitta annabi muhammad ce ba wanda zai mulkin al'umma da da mutum goma a rayuwa ba ce zai tashi irin alkiyama cikin an kwata jahannama babu shi idan aka baka jagoranci gari da mutum goma aka ce kai ne mai gidansu to a irin alkiyama sai ka lashe a anka ta jahannama manzon Allah ce in ka yi adalci ta kunci in kuma ka yi adalci ba can Allah ya kare mu da can mulki musiba ne duka wani abu na al'umma yana kanka wata rana Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda yana hucewa sai aka kame labarin cewa ai jaki ya faɗo jaki sama bisa hanya ya faɗo sai wa bin khattab ya zo fada ya fashe da kuka dan aka ji wannan aka kame wannan labari umar bin khattab ya fashe da kuka aka ce ya amiral mu'minin ma yabki amirul mu'minin me yasa ka kuka ya ce ina ta tunanin wace irin amsa zan bai wa ubangiji na a gobe alkiyama idan Allah ya tambaye ni Umar bin Khattab kana mulki a garin Madina baka gyara hanya ba jakkai na faduwa suna jimuwa wai jakkai jaki jaki da hawa ya fado a hanya Umar bin Khattab ya fashe da kuka ya ce wai me zai ce wa Allah a gobe alkiyama idan Allah ya tada sa ya tambaye shi kana aiki me baka gyara hanya ba jakkai na mutuwa suna faduwa dan Allah ka kwatanta da jagororinmu na yanzu ba a yi muku aikin ba kuɗinku kuma an canye billahi lafi duk shugaban da ya ci kuɗin al'umma kai daidai da kiskin masallaci a baka wakilci ka ci dala guda na rantsi da wanda nimfashi na ke hannunsa gobe kiyama sai Allah maka sabi kanta duk wanda aka sanya jagoranci tun daga hakimin unguwa har zawa gwamnan jiha ka ci dalar al'umma in jihar ka ta kai miliyon ɗari a ce mutum kana da population mutum miliyon ɗari billahi la la ilaha illa huwa gobe alkiyama sahu za su yi su zo wajen Allah sai ka fito su wallahi billahi la zai ka fito su jagoran mu ku ci tsoron Allah in ba ku iya aikin to kakku ci kuɗin al'umma abin da ya kamata ku yi wanda ba ku iya wallahi ya tawalla sarayin ku yi abin da kuke iyawa an san da duk abin da ake so ba za a iya yi ba amma ka yi iya gwagwadonka amma kai ba kai ba kudin al'umma kuma ka canye daga kai sai dangin mata kan sai in abu ya yi shekara ka je ka je ka yi umara da kudin al'umma bilalabi ba umara ba in gidanka aka kawo ɗakin ka'aba kana dawafi wallahi sai Allah ya maka hisabi annabi ibrahim ya zo yake wa namurzu wa'azi alamtar ilalzi haja ibrahim fi rabbihi an atahu allahu mulk shin baka ga wanda ya jaye ga annabi ibrahim ba yayin da allah ya bashi mulki قال إبراهيم النبي إبراهيم سيكون ربي ربي الذي يحيي ويميت وبنجي لا يتشي ونمرز النبي النبي إبراهيم يتشي نمرز وبنجي نا شيني وند يكي رايا وما يكي كشيوا sai namuruz ya ce ni ma ana uhi wa umitu ni ma ina raya wa ina kashewa sai ce bari in nuna maka a kawo fursoni guda biyu yan kwasu sai aka yaddo yan kwasu guda biyu sai ce a kashe guda sai kaga na kashe shi ko kai ta ka raya da kai kaga na kashe na raya قال إبراهيم النبي إبراهيم يتي إن الله فإن الله يأتي بالشمس من المشرق الله yana fitar da rana yana sa ya rana ta fito a gabas to in kai ka isa fati biha min al-maghrib ka zo da ita ta to yamma in dai kai ka isa tun kana raya kana gashi to to ranan ka fito da ta yamma sai Allah ce fa buhital ladhi kafar tsuru tsuru cikin fadawa to shine Allah ya ce Allah yake ba mu labari annabi Musa da Fir'auna sai annabi Musa ce rabbul rabbul mashriq wal maghrib ubangijin sammai eh, mafitar rana da kuma watan gabas da yamma amma wa ma bainahuma kuma da abin da ke tsakanin su duka na Allah subhanahu wataala ne in kuntum ta'aqiluna in dai har kuna da hankalin fahimta kuna aika gano cewa wa'annan ba halittun dan adam bane ya huce hankalin dan annabi Adam jama'a muna fahimta to sai fir'auna ya rasa mahita tunda yanzu dai an kai shi kwat ya san ba shi ke da gabas ba ba shi ke da yamma ba abinda ke tsakanin gabas da yamma ba nashi bane to kuma yanzu sai ya dauko kujerar mulki zai buga sai ya dauko sandar mulki zai buga sai ya ce قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين Allah ya ce qala la in takhasta ilahan ghairi fir'auna sai yake cewa annabi Musa la in takhasta kaga ne ka Musa idan kai ta ganganci idan ka kuskura ina ja ma kunne kada ka kuskura ka kame wani zancen wani ubangiji in takhasta ilahan ghairi idan kan riki wani ubangiji wanda ba ni ba yace la aj'alannaka minal masjunina wallahi sai na daure ka jama'a muna fahimta yanzu dalilan fir'auna sun kare gaba daya annabi musa na ta wa'azi annabi musa ya yi masa wa'azi ya karanto abubuwa wanda hankali in ka lura da hankali ba sai an karanto aya ko hadis ba kana gane cewa haka nan ne to amma da yake dalilansa sun kare kasan al'adar masu mulki ne idan kai mutum a yayin ba ku jittuwa to sai ya ce to a bari mu maganin ka miye maganin shi abinda ake maka guda ne shine a dame ka a kulle shikenan ko to dan an kul ai in zai iya sai ya zare maka rayuwa mana sai fir'auna ya ce wa annabi Musa la in takhasta ilaha na ghairi idan kai ta gangancin kama wani ubangiji wanda ba ni ba dan cewa mutane sai ma alimtu lakum min ilahin ghairi duk duniya ba taba shedani ba da ya fito yace ba wani ubangiji sai shi sai fir'auna ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi ni ban taba sanin kuna da wani ubangiji wanda ba ni ba a wata aya ce ana rabbukumul a'la ni ne ubangijin kuma al'a'la in ma akwai wani ubangiji to kasa gare ke ni ne madaukaki sai ce wa annabi Musa la in takhasta ilahan ghairi in ka riki wani ubangiji wanda ba ni ba al ilah bi ma'ana al ma'bud abin bauta wanda ya kamata ka bautawa kai Musa idan ka riki wani ubangiji wanda ba ni ba sai ce la aj'alan naka min al masjunina wallahi sai na daura ka sai na daure ka dan tura ka a gidan yari to amma kuma idan ka riki wani abin bauta wanda ba Allah ba tuni Allah zai maka jahannama zai tura ka duk abin ka gidan kusa wata nan zaka fita ko kuma ka mutu a can to amma jahannama fa ba mutuwa kuma babu rayuwa haka Allah ya ce a gulwari ba la ya mutu na fiha wa la yahya ba rayuwa cikin babu mutuwa rayuwa ba rayuwa bace sannan kuma kai ba mutuwa Allah ya kayi mu jahannama to kuma sai annabi Musa ce wa Fir'auna qala awalau ji'tuka bi shay'in mubin yace wa Fir'auna awalau ji'tuka bi shay'in mubin yanzu ko da na zo maka da wani abu wata hujja wadda take bayyananniya mai karfi da take gaskiyar take gaskata ni tuna ya ce zai daure shi sai ce har in na ga maka dalilin da ka gamsu cewa ni manzon Allah ne shi ma zaka daure ni sai ya ce qala fa'ti bihi in kunta min as-sadiqin qala fa'ti bihi sai ya ce masa ka zo da shi ka zo da hujjarka dalilinka da ke nuna kai annabi ne ba wata wani zance ba a'a ka zo min da shi amin a zahirance ba theory da ke so ba practical kasa yan nijar akwai mu da yawan theory akwai mu da dogon turanci amma aikace babu wasu da regilman regilman na shirme da ƙarya a sa aiki doka wutar ake zuwa a saukar sanziyar misali to amma in ka tafi mafiya yawan shaf bibiru in ka zai kaske sai diesel su zo ba ka bane billahi ladhi he diesel wani ma yana zuwa shikenan ya wani dan dakikanci dan cin amana lokacin da ya kamata ya aiki lokacin zai ta ya dauko ɗin shi daga lakwal billahi ladhi duk ma'aikacin da aka doka ka tsaya office kai aiki kake tsayawa kana yawo to kana cin haramun ne don kudin dan kasa ake kudin yan kasa ake biyan ka kuma sai Allah ya tambaye ka duk dan Nijar da haƙƙi akan wannan abu ko sai Allah ya tambaye ka to shine yace fa'ati bihi ka zo da wannan dalili naka da ke nuna cewa watan kai annabi ne in kunta min as-sadiqin ko in ka kasance cikin masu gaskiya sai Allah ya ce فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين Allah ya ce fa'alƙa a sahu sai annabi Musa ya je wa sandarsa dama yana rike da sanda a baha mun karanto wa matar ka biya milka ya Musa qala hiya asaya atawakka'u alaiha wa ahushu biha ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhri eh Allah ya tambaye shi wannan sandar to sai Allah ya ce masa Allah ya bashi umarni aka masa wahayi ya je wa sandarsa Allah ya ce fa'alƙa a sahu sai annabi Musa ya je wa sandarsa yana jefa sanda fa idza hiya su'banun mubin sai ga ta katoton kumar cibaciji mubin kuma bayyanan da kowa ya ganshi duk wanda yake cikin wannan fadar ya gansa sai kuma Allah ya ce ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين Allah ya ce wanda za a yi ɗauka san kafiri abu hujja guda ba ta isa shi wanda kan shi ya tu wanda misalin ya sha boko daidai yawa da karanci addini ba ka san yayi kowa matsala mutum ya ta karatu ya ta karatu ya karanci boko taimayawa kun babu addini yayi kowa matsala sai in ta kare mai yayin ta tashi kuma shi na kiran sallah shi na Allahu akbar eh ba ka bane kuma biya ba musallaci ba ana kiran sallah la zagin Allah kaga mutane ce ga ashhadu wa shi kun shaida ko idan in shaida ba wani abin bauta shi bai ba san akwai bai ma shi ba musulmi bane kenan to duk wani ce ashhadu bi ma'ana ashhadu shi jama'a in shaida cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah haka ne suke gaiwa haka ne suke gaiwa mafiya yawan cikin masallacin nan haka ake kiran sallah kuma ka ga tsohon dan bariki na yayi retirat da yayi ma Allah tsiya tsiya kuma yanzu ya kare ya kuma yanzu kiran sallah da shi ya ji an ce ladan shi na samun dogon wuya a gobe alƙiyama Allah ya shirye mu to sai annabi Musa ya ƙara Allah ce wanda za a yi da Musa ya fitar da hannunsa daga cikin aljihu فإذا هي بيضاء للناظرين الله تسيقى شهنو وتم بيضاء صفاته ala wazini fa'alan Allah ce fa idza hiya bayda sai ga hannun ya fito da tsanta da wani irin haske kuma Allah ce bai ba'u lin naziri wannan hasken fari tas yake da wanda ke kalla idan kana kalla hasken ya fi karhi da nunka sai Allah ya ce قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم fir'auna na ganin haka ga sanda ta zama macijiya ga kuma hannun alai musa ya zama ya ɗauki fari sai ce inna haza kun ga wannan abin alƙal limala'i lilmala'i haulahu sai fir'auna ya ce wata wagar take kewaye da shi tuna dai yanzu so yake ya hana musu shi imani tuna shi dai ya kai katon kafir ya samu digiri dan so yake kuma ya taushe mutane da ke kewaye da shi ba su imani qala lil mala'i hawlahu sai ya ce wata wagar take kusa gare su take kewaye da shi inna hadha lalle wannan abin da Musa yayi ba hukumi bane fa kar ku ga wani abin mamaki bane la sahirun alim tabbas Musa sahirun ismul fa'il sahirun dan sihiri ne ƙwararren boka ne kuma alimun ya ƙware wajen bokanci ai da mun sihiri ne dan sihiri ne ba wani abu ne jama'a wani fahimta wai mace sanda ce ta koma macijiya hannunsa kuma ga haske amma kuma sai ya kira shi da sihiri yana so ya taushe mutane ka su bi Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce yuridu an yukhrijakum min ardikum bisihrihi famada ta'malun
sai fir'auna ya ce yuridu an yukhrijakum shi annabi Musa yana son ne ya fitar da ku min ardikum daga kasar ku ma'ana abinda Musa yake da bukata shine ya karbe mulki daga hannayenku kasan duk abinda mai mulki bai so a ce masa akwai ranar karshen mulkinsa bai bukatar wannan shi kuma ya manta ko da yazo ya zauna kujerar to dubu sun zauna kanta kuma dole nan gaba a samu duhu sun zauna kanta za su zauna kanta kujerar Allah ce kawai ba wanda zai taba zama a kanta ba ai kuma za a taba yi ba amma in dai kujera ta duniya to duk yadda ka kai da mulki in adali kake to an samu adalai kamar ka sun huce kuma sun barka kuma dole sai kai kai wai gabata in kuma zalimi kake kana cin kudin al'umma an samu wani su ka iya handama da babake da kudin al'umma kuma nan gaba sai an samu wani su ka fi ka iya dole kai sai ka bata tawa muna fahimta to sai ya ce wata wargasa dan sihiri ne kuma kwararre wajen sihiri yuridu an yukhrijakum abin da yake so shine ya fitar da ku min ardikum da kasarku bi sihirihi da sihirinsa ya nuna muku wani abu kamar wani mu'jiza ce sai ku sauka ku bashi mulki shikenan ya zama to jagora ya zan ya zan jagora to me mulki bai son barin mulki saboda mulki dadi ke gare shi jama'a mulki dadi ke gare shi ya baka gane mulki a kodani sai an dora ka amma tsayar da ke baya ka zo lahira ai bulo yake da shine tashin hankali sai ka zo lahira kuma sai Allah ya bulo yake ga dan hisabi da duk nan kasar ka sai Allah maka tambaya kansa misali kana kana wani mayar na wata komin to duk al'umma da ke cikin wannan komin haƙƙin suna kanka in mutum mutum miliyan guda ne to kai mayar in ka zo gobe kiyama mutum miliyan guda Allah zai maka hisabi na al'ummarka jama'a mana fahimta eh kana ganin wani mai sauki ana ka shiga mota na ka ji daɗi to ka je gobe kiyawa kuma abin dole za su biyo shi shi ba a sani ba Allah ya samu dace bisihiri sai ce fa ma za ta amurun to yanzu ku yan fada ta wuce irin shawara kuke bada yadda ya kamata mu yi ma'anar musu tunda kun ga dai ya tsaka shi da son shi karɓe mulki daga hannayen mu to ya kuɗe kamata mu sai suka ce qalu arji wa afa
يأتوك بكل سا... بكل يأتوك بكل سحار عليم da jin haka sai suka ce qalu arji suka ce ba haka za a yi batse da Musa mai dashi je kote yanzu ba haka za a yi ba ya zauna ya jira mi za a yi wa akhahu da shi da dan uwan shi Harun tunda su biyu suka zo suna wa'azin وضعت في المدائن هاشرين كتورة إن شيلا أتكن غري أيو مكا شيلا مذا أيو شيلا يأتوك بكل سحار عليم أزو مكا دو مبيا سحار صفة مبالغة سحار صفة مبالغة سوك وان سكي متكر قريوا وجن سيري duk wanda ya kware a cikin garuruwan ka naka da kake mulki da su to fir'auna ka je ka tura a je a kawo duk wanda ya kware ya batse ya iya barta a extenti ta sihiri to a zo da shi jama'a muna fahimta ya tuka bi kulli saharin ali to kuma ga fir'auna ya ya bi shawara sai aka tura sai Allah ya ce فجمع السحرة لميقات يوم معلوم
وقيل للناس وقيل للناس هل أنتم مجتمعون Allah ya ce fajumi'a sahratu li miqati yawmin ma'lum sai aka tara jumi'a fi'il madi mabni lil majhul fajumi'a sai aka tattara as-saharatu aka tattara bokaye aka tattara yan tsibbo aka tattara malaman sihiri li miqati yawmin ma'lum a miqati a hurin da aka yi yarjejeniya za a zo a yi takara za a zo a yi bayani da fir'auna da mutanen da mutanen annabi Musa annabi Musa da shi da fir'auna to da man za a zo annabi Musa sai ya ce ma fir'auna to ba shi ba inna maw'idukum yawmaz zina musa ranar idi ranar sallar ranar da kowa yana feri abin da take so weekend ran weekend da kowa bai tahiya aiki ranar kowa na gida na hutawa to a sa weekend sai a zo in aka zo a yi cela cikin gari kowa da kowa ya zo ga yan tsibbon kasi fir'auna kuma ga ni da dan uwana annabi haruna sai mu zo a yi fafatawa kuma ya zamanto doha da sassaki jama'a muna fahimta limiqati yawmin ma'lum ini wanda yake sananne shine ini ranar suke yin sallar su wuke dake su miqati kuma ina za a hadu a fadar sarki kenan sai Allah ya ce wa qila lin nasi sai aka ce wa mutane hal antum mujtami'un shin za ku taru aka kwadaitar da mutane akan a fita ga wani mutum na iddi'a'in wai shi manzon Allah ne yana ja da ogansu cewa da fir'auna da haka ya kamata mu fita dubin mu kare da mirin gwamnatin jama'a muna fahimta to mu wane kamata mu kwana sai gurin mu kare da mirin ubangiji Allah subhanahu wataala ya muna jagoranci fa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh